بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر والقدار العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المعبد والتأتي بنظرة تأتي لنا بالزفر باب wannan babi ne ma ja a abin da ya zo filmani cikin mani walmazi walmazi da mazi da mazi ana cewa mazi mazi ana cewa maziyi kamar da ake maniyi maziyi diyayi maziyi diyayi shi kamar da kowa ya sani ruwa ne siriri da yake fita daga sha'awa ko tunani ko abu da yawa za ka san ya fita da yawa ba wani zai fita bai san ya fita ba ta cikin hukuncinsa haddasana muhammad bin amri muhammad dan amri ya zantar da mu as-sawwaqu al-balki as-sawwaqu al-balki balkha gari ne ana ce da mutum balkha mutum al-balki haddasana hushaymu hushaymu ya zantar da mu an yazi da bin abi ziyadin daga yazi da ɗan abi ziyadin ha zai kuma shiga wani sanadi yana da sanad duka biyu ƙala ya ce wa haddasana muhammadu bin gailani muhammadu ɗan gailani ya zantar da mu haddasana husain ju'ufiyu husain ju'ufiyu ya zantar da mu an za'idata daga za'ida an yazi da bin abi ziyadin daga yazi da ɗan abi ziyadin عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كفادك عبد الرحمن عن أبي ليلى عن علي شيكم يا كفادك سيدنا علي كرم الله وجهه قال سيدنا علي سألت النبي صلى الله عليه وسلم أنا تنبي أن المزيد هذا أمن شاء الله صلى عليه عن المزي ne hukuncin mazi in ya fito faƙala sai annabi ya ce minal mazi al-wudu shi kenan sai mutum ya tsarki sai ya alwala hukuncinsa kenan wa min almani ya algusul shi ko mani in ya fito shi ko wanka za a yi amma shi ko mazi shi kenan sai mutum ya je ya tsarki sai ya yi alwala kala turmuzi ya ce wa filbabi a cikin wannan babi anil mikidadi bin aswadi an karɓa daga mikidadi ɗan aswadi wa ubayyi bin ka'abi an karɓa daga ubayi ɗan ka'abin ƙala abu isa turmuzi ya ce ha za hadisun hasanin sahihu wannan hadisi ne kyakkyawa ingantacce mai sharhi yake cewa wa kad asaba turmuzi turmuzi ya ya yi daidai fi tasih hadal hadisi cikin inganta wannan hadisi lalle turmuzi ne mai gaskiya da yace wannan hadisi ingantacce ne saboda shaukani shi ya raunana shi amma magana turmuzi ita ce abin bi saboda ahmad bin hanbal ya rawaita da ya rawaici wannan hadisi daga wajen mutum wajen biyar ya rawaita daga khalafu dan abi ja'far razi ya rawaita daga ubaidatu dan humaydin ya rawaita daga ishaq bin isma'ila ya rawaita daga muhammad bin fudail ya rawaita daga wahb bin bakiya ya rawaita daga shaibanu daga abdulaziz bin muslim to su wa'annan biyar ɗinnan dukkan su ma sun rawaita daga yazid bin abi ziyad sun rawaita daga yazid bin abi ziyad to turmuzi yake cewa hadisi ne ingantacce kyakkyawa ingantacce kuma an karbi irin wannan hadisi daga miqdad bin aswadin daga ubayy bin ka'ab shi hadisin mikidadi bin aswadin za mu zo kila sayyidina ali karamallahu wajahu ba shi ya tambayi annabi ma ba sallallahu alaihi wasallama saboda kunyar yana aure yar annabi sallallahu alaihi wasallama sai da faɗi mace zahara to sai ya sa mikidadi dan aswadi sai ya ce tambayan min annabi ne hukuncin nabi saboda kunyarsa za mu zo kuma kila wato idadu bin aswadin ya sa ko ku akwai sahabin da ya sa za mu zo da sunansa ko ku amma rubin yasir imma mikidadu ko amma rubin yasir to wa'annan mutum biyu a cikin su ɗaya sai na ali ya hori ɗaya ya tambaya ko kuwa a wannan ruwaya gashi shi sai na ali ne ma da kansa ya tambaya amma su ma wa'ancan ruwaya ingantattu ne cewa dai saboda yan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam take hannunsa dan haka ya sa wani ya tambayan masa shi to kuma akwai a cikin ba wannan hadisin Abdullahi bin Sa'adin shi ma ya rawaice shi Abdullahi dan Sa'adin ya rawaice shi hadisin Abdullahi dan Sa'adin shi Abdullahi dan Sa'adin yake cewa na tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallama wai me yake sa wanka ne me in an yi za a yi wanka kuma me hukuncin bayan an gama wankan kuma ruwan da zai fito wanda kaga wani ruwan ya fito kuma bayan an gama wanka din to me hukuncin sa kuma me hukuncin nafila da yin nafila a cikin gida da yin nafila a masallaci wanda ya fi lada ita na tambaye shi kuma a ta abinci tare da mai haila ta sa hannunta a cikin abinci kai ma ka sa hannunka a ta abinci dama cokali wannan ba ba wani abu amma ta sa hannunta bayan ta wanke ba wai hannunta mai kyau ta sa cikin abinci kai ma ka ce al'adar laraba za a gaba ɗaya za a iya sa hannu a cikin kwano da matar da mijin da yara da komai kuma Allah ya faɗi haka Allah tabaraka wa ta'ala bana ya ce laysa alaikum jinahu man takulu jami'an aw ishtata ba laifi a gare ku nan takulu jami'a duk ku haɗu ku tsoma hannayenku a cikin kwano ku ci gaba ki daya na wishtata ko kowa a zuwa man nasa kowa a zuwa man nasa al'adar tura kuma da al'adar kamar mu hausa nan kowa a zuwa man farancinsa a yanzu ka shiga faransa sai dai a zuwa katon faranti da mai gida da 'ya'yansa da matan gidan haka duk za a sa hannu duk za a sa hannu a cikin faranti da za a gani ana ci to duk Allah ya yarda da wannan laysa alaikum junahu nan ta kulu jami'an wishtata ko ku ci gaba daya ko ku kowa a zuzuba ma kwanansa to to a shi da mai haila ta sa hannun ta kai ma ka sa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallama yace inna allaha la yastahi min alhaqi Allah bai kunya gaskiya ma'ana a cikin karatu ba kunya lalle zan ma bayani ba zan ji kunya ka ba wajen yi ma bayani to shikenan annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya masa idan ka sadu da iyalinka ga yanda za ka to ga yanda za ka yi wanka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bayan ka wanke hannunka sai ka wanke farjinka sannan kuma ka yi alwala sannan ka zuba ruwa a kanka sannan ka wanke bangarorin jikinka sannan ka wanke kafafuwanka wanka ya gama amma ruwan da zai fito kuma bayan ka yi wanka ya ce wannan ima hukuncin mazi kawai da yake tsarki ka alwala kawai fakihai suna cewa ya sha banza ka yi mani kuma sai bayan ma ka yi wanka sannan kuma ya fito to fakihai suna cewa ya sha banza wannan to wannan maziyi ko maziyin ne yake fito ma yake damunka to wannan ba komai da yake tsarki kawai ka yi alwala annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa wa kullu fahalin yanzu dukkan karo dukkan managarci ma'ana yana yin mazi ba wani cuta ba ne ba wani tana nuna lafiyarka da kuma cewa kai cikakken namiji ne to in ya fito ma ka wanke farjinka kawai ma'ana azzakarinka ka yi alwala amma sallan nafila kuwa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ka gare da gidana da masallaci na a haɗa suke amma na fi yin nafila a cikin gida ita nafila a cikin ɗakin ka ta fi lada akan ka fito masallaci ita farilla ce ka fito masallaci kuma ta fi lada da saba'in wai shi ne daraja amma na fi la'annan sallallahu alaihi wasallam yana cewa ka kuma da ɗakunan ku kabari ya zama ba ku sallah na fi ka ita yi a cikin ɗakin ka sai dai rakata na fajir ka ga wannan kai to na fi ya da cikin ɗakin ka amma dai sallar farilla ita kuma fito ka yi a masallaci ta fi lada wannan to haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa annabi ya ce amma cin abinci tare da mai haila ni ma ina cin abinci da mata na kuma in suna haila ji annabi sallallahu alaihi ni ma ina cin abinci da mata su bani isra'ila su ne suka dau abin da zafi ko ko haka addinin su yake in mace tana haila sai a fita da ita daga gidan ma gaba daya sai a ji a yi mata bukka ko a ji a yi mata tamfol a ajiye ta har sai in ta gama sannan ta dawo ba za a ci da abinci ba za a ci abinci da ita ba ba za a sha da ita ba ba za a kwanta ma da ita ma a cikin ɗakin ba amma shi kuma addinin musulunci bai saduwa ne kadai ya hana a yi saduwa ne kadai ya hana a yi da ita amma a kwanta da ita a yi komai da ita shi kuma hadisin abdullahi bin sa'adin kenan to hadisin abdullahi bin sa'adin kenan wa qarruya turmuzi yake cewa an rawaito wannan hadisi an ali bin abi talib daga sayyidina ali dan abi talib annabi sallallahu alaihi wasallama daga annabi mai tsira da amincin Allah tabbata a gare shi min gairu wajihin ba ta wannan fuska ba cewa min almazi alwudu annabi ya ce masa in kayi mazi sai kai alwala ma'ana sai kai tsarki kai alwala daidai yake da fitsari kawai ba wani abu wa min almani algusul shi kuma mani shi kenan sai kai wanka shi wannan wannan hadisi kenan shi ma Ahmad bin Hanbal ya fitar da shi da sanadinsa daga sayyidina ali sayyidina ali yake cewa na kasance mutum ne mai mazini yana yawan damuna faja altu akta sulu kafin na tambayi manzon Allah sai na dinga wahala duk in ya zo min na yi wanka duk in ya zo min na yi wanka har sai da fata da so matsagewa ga sanyi madina akwai sanyi sai na gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam ni fa ina shan wuya wanka ya sa fata ta ga abin sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai ka wanka in ka ga mazi kawai fagasil zakara ka je kai tsarki kawai wata wata uzu aka da salati ka yi alwala irin alwala da za ka ta sallah shikenan shi hukuncinsa in kuwa wato kawowa kai na mani ne to wannan shine za ka yi wanka to wannan hadisin turmuzi yake faɗa fa'idatu yace ga wata fa'ida warada fi sahihain ya zo a bukhari da muslim wa ghairihima da wani bukhari da muslim ma من حديث علي لك حديث سيدنا علي أنه أمر المكداد بن الأسود سيدنا علي باشية تنبي منزو الله دكان سبا سبيد كنير إسر تكي هننسا مكداد دم أسود يشيك تنبي من النبي me hukuncin ba kuma ni zaka ce ba ce me hukuncin mutumin da yake kaza kaza kunya tana daga cikin imani sulikinka abun abun kunya ka ne cewa ya tambayar ma annabi listi ya yi saboda kunyarsa an ya tsalo bi nafsi ya tambaye shi mai hukuncin mazi da kansa lima kana ci faɗi mutum minhu saboda yarsa manzo Allah tana aure a wajensa wannan nisa'i ma ya rawaito shi kuma a ruwayan nisa'i sayyidina ali ammar bin yasir yace ammar bin yasir ka tambayar mun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dukkan su dai ingatattu ne kuma dukkan su an tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce mazi shi sarki ne kawai za a yi a alwala daidai ne da kaman fitsari kawai maniyya shi ne za a yi wanka wa huwa qawli ammati ahli ilmi dukkan malamai akan wannan suke cewa mazi in ya fito tsarki za a yi kai Allah min ashabin nabi daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa tabi'ina da tabi'ai wa man ba'dahum da wanda suka zo bayan su wa bihi yaqulu sufyan sufyan as-sawri ma haka ya tafi akai wa shafi'i da shafi'i wa ahmad da Ahmad bin Hanbal wa Ishaq da Ishaq ma duk sun tafi akan haka ma Sayyid Sabit mai fiqh sunna shi ma ya tafi akan cewa shi mani shi mazi in ya fito bai taba azumi ba dan mutum yana azumi yayi mazi banza ne wannan kawai kamar yayi fitsari ne ba abin da ya taba azumi kuma da tunani ne ko da gani ko da yana sane ko baya sane dai yace mazi fitsari ne kawai ba abin da ya taba azumi ma'ana azumi yana nan sabanin mali sabanin imam mali shi imam mali in kai mazi shi kenan sai ka cika azumi ka karya azumi to kuma sai ka rama daya amma kuma wannan hadisi ingantacce ga shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi wa mazi hukunci ɗaya da na fitsari Allah ya saka imam mali da alkhairi amma sai mutum ya dau abin da sai da sabit ya faɗa in mazi ya fito masa bare wannan zamani cewa kuma bare samari abu ne da ba za ka taba raba su da shi ba ga mazalla sallallahu alaihi wasallam amma kirari yayi cewa dukkan wani namiji managarci ma yana yin mazi sallallahu alaihi wasallam to ma'ana bai karya azumi ba babu wannan babi ne ma ja abin da ya zo fil mazi cikin mazi ko fil maziyi cikin mazi yusibu sauba to idan mazi ya samu rigarka ya za ka yi ko ko in ya samu wandonka ya za ka yi حدثنا هناد هناد يا بنت الدم حدثنا أبيدة أبيدة يا بنت حدثنا عبدت يا سانكو عبدت يا بنت الدم عن محمد بن إسحاق daga Muhammad ɗan Ishaqa an Sa'id bin Ubaidi daga Sa'id ɗan Ubaidi wa bin Sabbaki shine ɗan Sabbaki an abi ya karɓa daga babansa an sahali bin hunayfi ya taba daga sahabi sahali bin hunayfi kala sahabi ya ce kuntu alƙamin almazi shiddatan ma'ana na kasance ina haɗuwa da mazi wahala da wahala ba wuya ne mazi in je in wanke kayan da na kuma ɗaura wani zanin ba wuya mazi ya fito in je in wanke na sha wuya dai ta mazi yana damuwa fa kuntu aksiru min gurgusula da in wanka ga in wanke kaya ga in wanka ga in wanke kaya shi haka yake damun fa zakartu zalika rasulullahi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ga annabi ya rasulullahi ga halin da nake ciki wa asalku wa sa'altu wa an nace me hukuncin sa fa qala sai annabi yace inna ma yajzi'uka min zalika al-wudu ake kai wanka ka je kai tsarki kawai kai alwala ishe ka alwala kawai zaka fa kulci ya rasulullahi nace to ya mahaikin Allah kaifa bima yusibu saudi min to tufar da ya shafa fa kamar mu yanzu wa mu ce wando su kuwa daura zani ne to tufar tawa da ya shafa fa kala ya tafi ka an ta akuza kafa annabi ya ce ai shi karki tafi ɗaya na ruwa min ma'in na ruwa fatan baha bihi sai ka zuba shi a wajen da ya shafa ka yi yafi a kan wajen da ya shafa sai ka zuba shi kawai a wajen da ya shafa bihi sau baka tufafin na haisu tura tara inda ka gan shi ko tura a gan shi ke ne ka ɗan zuba ya isa wannan annahu a sabon min inda ya saba sabida wuyar a ce mutum ya tsaru daga mazini shi sa shari'a ke sauki da shi ƙala abu isa turmuzi ya ce haza hadisun hasanun sahih wannan hadisi ne kyakkyawa kuma ingantacce wala na arifu ba mu san shi ba illa min hadisi muhammad bin ishaqa sai daga hadisin muhammad dan ishaqa fil mazi cikin mazi misali haza irin wannan wa qad ikhtalafa ahlul ilm malamai sun saba fil mazi cikin mazi sai bu sauba in ya samu zani hadisin ba ta ce dai ga yanda yazo to kuma malamai sun saba cikin hukuncin sa fa qala ba'du ba'run malamai yace la yujzu illa al-ghasl ba isa ka sa ruwa sai dai ka wanke to su kuma Allah ya saka musu da alkhairi amma kan sun yi fito na fito da hadisi ingantacce Allah ya saka musu da alkhairi ko kuwa hadisin akwai saboda hanya da ya fito amma saboda hanya da ya fito dai ala ayi halin ingantattu ne suka zo da shi to gashi nan su yanzu malaman sun tafsir dai ka wani wa huwa qawlu shafi'i wannan shine fadin imamu shafi'i wa ishaqa da ishaqa wa qala ba'dhum ba'arin malamai kuma yake jizi ubin na ba yanda hadisi ne ya faɗa shi kenan kawai kai ya yi ya ishe ya ishe wa qala ahmad ahmad bin hanbali ya ce arju ni dai abin da nake kauna an yi jizi ubin na bil ma'i yanda hadisi ya ce yayyafi da ruwa ya ishe shi to ni ma ina kauna yayyafi da ruwan nan ya ishe shi Allahumma salli ala sayyidina shi kenan mutum yana da hali ya wanke kuma mutum ba shi da hali shi kenan sai mutum da yana da yana da kaya da yawa to wannan kuma galibi da ma hadisin gwagwawar a cikin turai su ga ma
karatun mu da ba hikimar kafin ka wankan nan kaɗai tsari ɗin da kwarai kuwa ta ga in yana da ba zai samu shi kwarai kuwa kwarai kuwa
dama ya ce kan mutum ya wanka ya dan tsarta fitsari